أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan farfajiya mai albarka ɗaya daga cikin gidajen ubangiji ba don komai ba sai don ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka littafin akhdari wanda idan ba mu manta ba yau za mu yi darasi na bakwai a cikin wannan littafin yau muna 29 ga watan zulqada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 16 ga watan biyar shekara ta 2026 idan ba mu manta ba sati da ya gabata mun tsaya a daidai gabar da malam yake bayani akan abubuwan da bai kamata ba wanda bai da tsarki ya yi su inda matashiyar karatunmu na wancan satin muka yi bayani akan nawaqidul wudu sune abubuwan da suke warware alwala muka ce abubuwan da suke warware alwala sune kashi biyu akwai al'ahadasu da kuma al'asbabu wanda muka zana al'ahadasu su ne albaulu algha'itu warri sai al'asbabu na mustaƙil wal igma'u wa sukur wal junun da sauransu kenan yau za mu tashi a littafi na gaba ko kuma babi na gaba wanda mali yake bayani akan al'ahkam wanda yake magana da akan ahkamul gusul shine hukunce hukunce na wanka bayan malam ya koro mana bayani akan ya karantar da mu yadda za mu yi arwallah bayan ya karantar da mu yadda za mu yi arwalla kuma sai ya biyo bayanta akan cewa idan mutum ya yi arwalla ga irin abubuwan da idan ya yi su arwallarsa ta kare bayan wannan mun ga wayannan abubuwan kuma bayan haka malam ya mana bayanin irin abubuwan da bai kamata ba a ce wanda bai da tsarki ya yi su musamman ma abin da yake da alaka da taba alkur'ani mai girma da kuma duk da ma can bayan muka yi bayanin yin sallah ba tare da arwalla ba inda muka yi bayani akan shi malam ya ɗauko ta akan cewa duk wanda ya yi sallah bai da arwalla kafiri ne wanda muka yi bayani akan cewa ba kafirci ba wannan karara saboda kafirci wani abu ne na musamman amma dai muka yi bayani akan cewa wayannan malaman guda uku da malikiya da da hanafiya da shafi'iyya da hanabila duk sun akan cewa idan mutum ya yi sallah ba tare da arwalla ba in dai da gangam ne yana nihin izgili ne yake ma addini wannan shine kafiri amma in dai da gangam ne amma ba izgili bane ba misali kawai niyya ce yayi wannan musulunci shi yana nan amma dai sai dai ni yutabaru asiyan wa fasikan sai dai a dauke shi akan cewa ya saba yayi sako mai girma kuma wannan mutumin fasiki ne har inda malaman nan suke cewa ya aikata ɗaya daga cikin kabira kana idan muka dauka wayan abubuwan a wannan gabar ce muka tsaya amma da yake cewa bai kamata ba a ɗauki ƙur'ani sukutum a ba yaro ƙarami sai ma da yake cewa duk wanda ya ɗauki ƙur'ani ya ba wani yaro laihin akan wanda ya ba wannan yaron ƙur'ani ba ba yaron ba kenan yau za mu tashi inda ma da yake cewa ahkamul ghusl faslun yashibu al-ghusl min salasati ashiya awwalan al-janabati الثاني الحيض الثالث النفاس فالجنابة اسمان أحدهما خروج المني بلذة مؤتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره والثاني مجيب الخشفة في الفرج ومن رأى في منامه كأنه يجامع, كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وعاد ما صلى من آخر نومه من آخر نومة نام فيها nan mala yana bayani akan hakamul gusul sune hukunce hukunce na wanka idan muka leka malam ya tsaro wannan littafin nashi ne akan gaba ɗaya bayan ɗaya bayan malam ya mana bayani akan arwalla yanzu malam sai ya ce yanzu darasi na gaba zai biyo bayan shi akan wanka idan muka leka misali can baya da muka yi magana akan abubuwan da idan mutum ya yi su wajibi ne sai ya sake arwalla a wancan bayanin da muka yi na sake arwalla mun kawo abin da yake da alaka da mazi da kuma wadi sai muka yi bayani a cewa akwai mani amma shi mani wajibi ne sai an yi wanka ba arwalla ba abin da yake tsakaninsu wayannan abubuwan guda uku idan muka ɗauka da mazi da wadi can baya mun yi bayani akan cewa gabaki ɗayansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa mutum zai wanke azzakarinsa ne ya sake arwalla amma shi kuma mani dama mun yi bayani can baya mun ce he mu zo hukumce hukumce na wanka za mu yi magana akan mani wani lokaci ne idan mani ya huta ya zama wajibi a mai wanka idan muka ɗauka wanka in aka ce wanka yadda malamai suka mai tarihi shine ifadatul ma ma'u tahur wa ta'mimu jami'il badan ma'an niyyati wa isalil ma'i ila usul sha malamai suka ce aka ce wanka shine mutum ya kwarara ruwa ko kuma ya ɗauko ruwa wanda yake ruwa ne mai tsarki ya kwarara shi a jikin shi gabaki ɗaya ya zamanto ya haɗa dukkan jikin shi wannan shi ake ce ma wanka amma sai ma da ya kawo ƙaidi ya sa sai ya sa ma'anniya nan da ya ce ma'anniya yana nihi idan za ka yi wankan ibada dole sai ka yi niyya bai yi wa ka shiga dushi ka ce wanka za ka yi bayan ka yi wanka sai ka huto sai ka ce wannan wankan da na yi na da shi wankan ibada a bai ba bai yi ba dole sai an sake da niyya sai sa mala ya ce ma'an niyya kenan dole sai an yi niyya idan ba mu manta ba a farin karatunmu mun yi bayani akan cewa han kinkin da muka fara wannan littafin har karshe zai zamanto kowane lokaci idan mala ya kagaba sai ya ce sai da niyya saboda ayyukan addini gabaki ɗayansu ba su tafiya sai da niyya kenan sai yasa duk bayanin da malam zai ma sai ya ce ma sai an yi niyya kenan da mutum zai dauki ruwa ya shiga dushi yana da janaba misali mutum yana da janaba sai ya dauki ruwa ya shiga dushi sai yayi wanka irin na ibada da yayi wanka irin na ibada amma bai yi niyya ba wanka shi yayi wanka shi bai yi ba ko da yayi wanka irin na ibada ya zo yayi arwalla ya zo yayi wanka dukkan jikin shi ko ina ya samu idan ka gani sak wanka ne yayi na ibada amma inda matsalar take shine bai yi niyya ba kenan wajibi ne sai an yi niyya wankan ibada kenan sai sa mala ya kawo sharadin cewa nan dole sai an yi niyya kuma idan muka dauka wannan wankan Allah subhanahu wataala shi da kanshi yayi bayani a cikin alqur'ani Allah yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance kuna da janaba Allah yake cewa sai kun yi wanka fatahharu nan sai kun tsarkaka shine sai kun yi wanka haka Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تغتسلوا kenan mahallin shahid hatta taghtasil kenan wannan shine mashru'iyya na yin wankan ibada duk lokacin da wata janaba ta sami mutum kenan wajibi ne sai ya yi wanka kafin ya zo ya yi sallah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ma'u bil ma'i nan da manzo Allah yake cewa innamal ma bil ma'i yana nihin cewa duk lokacin da ruwa ya huta da ruwa za a yi wanka kenan duk lokacin da mani ya huta wankan shi sai da ni sai da ruwa shine abin da yake bayani anan kuma idan muka dauka nan malam zai fara mana bayani akan abubuwan da idan suka samu mutum kai tsaye wajibi ne dole sai yayi wanka kafin ya zo ya wata ibada yanzu idan muka ɗauka hikima ta yin wanka me hikima yin wanka na farko idan muka ɗauka akwai ibada ko na farko akwai ibada yin ibada za ka samu ladan ibada ko na biyu akwai annazafa tsafta ko yanzu misali mutumin da mani ya taɓa tuwarsa misali idan ya huto sai ya zamanto ana ganin shi a wannan a realite ma idan muka leka abin sai ga babu tsafta ko to kenan akwai nazafa abu na uku akwai nishad in aka ce nishad shine duk lokacin da mutum yayi wanka zai ji daɗi ko kowane irin wanka ne mutum yayi zai ji daɗi wannan al'ada ce ta ɗan adam duk lokacin da ɗan adam yayi wanka zai ji daɗi kenan hikimar yin wanka abu uku ne akwai ibada na farko akwai kawar da najasa na biyu akwai kuma samun mi samun annashuwa lokacin da mutum yayi wanka wannan sune hikima na yin na yin wanka yanzu nan malam sai yake cewa yajibul ghuslu min salasati ashiya malam ce ya zama wajibi yin wanka akan abubuwa guda uku sai malam ya ce ma wayannan abubuwan guda uku sune na farko malam ya ce aljanaba janaba ko nabi mala yace alhaid shine jinin al'ada na uku mala yace annifas shine jinin biki abinda ake ce ma jinin biki shine jinin aihuwa lokacin da mace ta aihu zai zama to akwai wani jini da yake biyowa baya bayan aihuwa wannan to wannan shi ake ce ma annifas shine ake ce ma jinin biki yanzu malam zai fara mana bayani akan janaba mala yace fal janabatu ismani mala yace mu sani cewa janaba ta kasu kashi biyu ne ta farko mala ce ahaduhuma ta farko khurujul maniyi shine hutar maniyi sai mala ce bilazzati ta yanda mutun ya ji dadi ne sannan wannan malin yau malin ya hutan mushi bilazzati mu'tada fi naumin ta yana kwana ne wannan maniyin ya huto masa aw ya qazatin ko kuma yana walke ne manin wannan ya huto mushi sai mala ce bijima'in ta hanyar ya sadu ne da matarsa ko kuma bai sadu da ita bane ba wannan manin ya huto masa aw ghairi ko kuma wani haka kenan nan malam sai fara mana bayani akan hutar da mani lokacin da mani ya huto ma mutum idan muka dauka abinda ake ce ma mani shine yana da bambanci tsakanin shi da wanda muka yi bayani a baya da mazi da waji can baya mun yi bayani akan cewa shi mazi yana hutarwa ne da sha'awa karama ko muka yi bayani akan cewa mutum ya yi tunanin wata mata ko kuma ya zamanto ya kalli da ba muharramarsa ba a lokacin sai mazi ya fito mishi ko sai muka ce wadi shi kuma yana biyarwa bayan wutsari ko wannan su ne guda biyu amma shi kuma mani yana hutarwa ne inda babbar sha'awa abin da ake ce ma babbar sha'awa a nan shi ne in ma ya zamanto mutum ya yi jima'i ne da matarsa ko kuma ya yi maholki ne ko kuma yana holke babbar sha'awa ta tashin masa sai ya zub da mani akwai bambanci idan muka leka da mani da wazi a gani ma da kamar su ba ɗaya bane ba kowanne kalarsa dabanci yanzu idan muka ɗauka shi mani lokacin da zai huto ma mutum in ma mutum yana kwana ne sai maholki bayan ya yi wannan maholkin sai mani ya huto masa da ya tashi sai ya gani me ya kamata a kan shi ya wanke shi ko shikenan shikenan in ya wanke shi sai yayi wanka ko dole sai yayi wanka ko allo mala yake cewa idan mutum ya gama ni a jikin tuharsa duk da ma gaba tana can gaba zamu zo idan mutum ya gama ni a jikin kayansa bai san ba lokacin da wannan maniyin ya taba kayansa ya kamata yayi sai mala yace sai ya wanke shi ko bayan ya wanke shi sai ya gani wani barci ne na ƙarshe misali mutum ya tashi da asuba daga kwana ko yanzu ya yi sallah asuba sai ya koma barci yanzu wannan barcin da ya bayan sallah asuba da ya tashi har lokacin azhar ya bai barci ba ya yi sallah azhar da ya sallah azhar bai yi barci ba ya zo ya yi sallar la'asar bai barci ba sai da ya sallar la'asar sai ya gama ni a cikin kayansa to yanzu a lokacin nan sai ya leka wani barci ne nashi na ƙarshe da muka ce bayan asuba ko to he ya sake azhar ya sake la'asar wannan shine hukuncin da malam ya ce akwai gabal a gaban mun zo zamu bayani nan malam da ya ce duk lokacin da mani ya huto ma mutum na harko malam ya ce wannan mani ya huto ma mutum bi lazzatin mu'tada ya huto ma mutum ta hanyar da sha'awa ce fi naumihi a lokacin da yake barci au ya kazatin ko kuma yana hulke sai ma da yace bijima'in ta hanyar mutumin nan ya yi jima'i ne ko kuma bai yi ba jima'i ne to wannan wajibi ne akan shi dole sai ya yi wanka kafin ya sallah kenan nan dalili anan Allah yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu ko idan kun kasance kuna da janaba Allah yake cewa sai kun yi tahara dole sai kun tsarkaka kuma idan muka dauka wannan hadisin da muka karanta wanda Imam Muslim ya hutar da shi maza Allah yake cewa innamal ma'u bil ma'i duk lokacin da mani ya huto ma mutum wajibi ne sai yayi wanka kafin yayi sallah bayan haka idan muka dauka hutawar mani hadisin Abi Huraira yarda Allah su tabbata a gare shi idan muka yi da sagabar ta karshe inda mala yake cewa asani yace mughibul khashafati balig fil farsh nan da mala yake bayani akan wannan gabar yace lokacin da azzakarin mutum ya bace a cikin farshin mace shi ma dai wannan wajibi ne dole ne mutum sai yayi wanka ya hutar da maniyi ne ko kuma bai hutar ba da maniyi dole sai yayi wanka mu bambance mutumin da ya shima'i da matarsa ya wutar da maniyi wannan wajibi ne sai ya yi wanka na harko ko sai mala ya ce na biyu kuma mutumin da ya sadu da matarsa bayan ya sadar da matarsa mani bai huto masa ba shi ma wannan wajibi ne sai ya yi wanka amma sharaɗin shi ne ya zamanto azzakarinsa ya shiga cikin farshinta wannan a daidai wannan lokacin wajibi ne dole sai ya yi wanka ko da mani ya huto ko bai huto ba mu dauki hadisin abi huraira da Allah su tabbata gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala manzo Allah tsira da minci Allah su tabbata gare shi yake cewa duk lokacin da lokacin da azzakarin mutum ya bace a cikin farjin mace wajibi ne dole sai yayi wanka sai manzo Allah yake cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl yace wa illam yunzil wa illam yunzil nan maza Allah yake cewa iza jalasa baina shu'abi al-arba idan mutum ya zamna akan gaban matar shi guda hudu nan kinaya ce ta jima'i an gane sun majahadaha sannan me ya biya bukatunsa manzo Allah ya ce faqad wajaba al-ghusl manzo Allah ya ce wajibi ne wannan mutumin sai yayi wanka wa illam yuzi ko da bai fitar da maniyi ba kenan hukunci shine na farko idan mani ya huta ko ta hanyar jima'i ne ko kuma mutum ya yi mawarki ne yana horke ko kuma yana kwana ne wannan wajibi ne sai ya yi wanka ko sai na biyu mutum a zakarin mutum ya ɓace a cikin farshin mace wannan ya hutar da maniyi ko bai hutar da maniyi ba shi ma wannan wajibi ne sai ya yi wanka haka idan muka ɗauka hadisin da aisha ta hutar shi ma take cewa manzo allah yake cewa إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل yace idan mutum idan mutum ya zamna akan gaban matarsa guda hudu shine ma nashi ma'i wa massal khitanul khitana ya zamanto kaciyarsa ta shiga cikin kaciyar wannan matar tace faqad wajabal gusul tace wajibi ne ya zama wajibi ne akan wannan mutumin dole sai yayi wanka kenan hukuncin mani abu bi ne na harko mutum yana barci ya yi maholiki ya wutar da muni wajibi ne sai ya wanka ko na biyu ya zama to yana holke ne ya wutar da muni sanadiyar sha'awa shi ma wajibi ne sai ya wanka na uku duk lokacin da mutum zai zama to ya ya yi jima'i da matarsa ya wutar da muni ko bai wutar da muni ba wannan shi ma wajibi ne sai ya wanka wannan shine abin da yake da alaka da muni kenan kina hukunci ne guda uku ma da ya kawo mana anan sai mala ya ce gaba ta gaba idan muka ɗauka alhaidu abin da ake ce ma alhaidu shine jinin al'ada wanda idan muka ɗauka jinin al'ada wani jini ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya akan kowata mace zai zamanto daga lokacin da ta kai lokacin da ta fara al'ada wani jini ne zai rinka hutawa daga farshin mace wanda wannan jinin yana hutawa ne daga cikin mahaifar mace to daga lokacin da mace ta fara fitar da wannan jinin manzo Allah ya ce a lokacin nan za ta bar sallah ta bar azumi amma dai idan ta bar sallah ba ta rama sallah amma azumi dole sai ta rama shi to wannan hukuncin da malam ya kawo nan daga lokacin da wannan macen ta ida wannan shirin nata na al'ada dole sai ta yi wanka kafin ta fara sallah wannan shine saboda muna bayani ne akan abin da ya zama wajibi a ma wanka na farko mala ya kawo jaraba ko muka yi magana akan wutar da mani ko gaba ta biyu shine mala ya kawo shinin al'ada daga lokacin da mace ta ida al'ada wajibi ne a gare ta sai ta yi wanka buma yi dogon magana ba akan abin da yake da alaka da shinin al'ada saboda baban yana gaba akwai babe na musamman da malam yayi magana akan shinin al'ada in mun zo can gaba zamu bayani akan shi inda manzo Allah yake cewa duk lokacin da lokacin da hadisin hadisin Fatima binti binti Abi Jahsh kanat tustahadu fasalatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam faqala ta tambaye manzo Allah lokacin da take jinin jinin istihada manzo Allah yake cewa zalika irqun wannan wata jijiya ce ta ce daga jikinki walaysat bil haida wannan ba jinin al'ada bane fa iza aqbalat al haida idan haida ki ta kare a lokacin nan sai ki mi sai ki je ki yi wanka ki zo ki sallah kenan nan dalili ne akan cewa duk lokacin da mace ta yi da jinin al'ada kenan wajibi ne akan ta ta yi wanka kafin ta fara sallah haka Allah subhanahu wataala yake cewa fatazilun nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نند الله يتي فاتزل النساء في المهيد الله يتي وكني سنتما تنكو لوكتن da suke jinin al'ada sai yace wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai sun tsarkaka fa idza tatahharna lokacin da suka tsarkaka Allah yace fatuhunna min haisu amarakumullah sai ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku kenan nan mar lili ne akan cewa daga mace ta da jinin al'ada wajibi ne sai ta yi wanka kan ta aikata wa'insu ibadu wanda malam ya bayani a baya akan cewa bai kamata ba wanda yake cikin halin da ba shi ba ya aikata wa'innan ayyuka sai gaba ta gaba malam yake bayani akan annifasu muka ce annifasu shine jinin biki wanda ake ce mishi da hausa jinin biki shine jinin aihuwa lokacin da mace ta aihu zai zamanto akwai wani jini da yake biyarwa bayanta wanda tsawon kwana arba'in kwanan wanka da ake yi kwana arba'in ne ko wanka da mace take idan ta haihu to wannan jini shine jinin biyu shine jinin nifas shine wanda mala yake bayani ana shi ma dai mala yana bayani akan daga lokacin da mace ta haihu ita ma dai ba ita ba sallah sai ta yi wanka sannan ta fara sallah shi kuma wannan wankan shi ne wankan da muke bayani a nan ya ake yin wanka in mun zo gaba za mu yi bayani a kan shi sai gaba ta gaba akwai abubuwan da malam bai kawo su ba da idan muka ɗauka hadisin da aisha ta fitar akan cewa lokacin da asma bintu umais lokacin da da ta aihi da ta aihu bi muhammad bin abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da ta aihu manzo Allah ya ce mata a umarce ta da ta yi wanka idan ta ƙare shine ta yi wanka lokacin da ta kare jinin biki sannan ta fara sallah nan abubuwa ne guda uku malam ya kamana wanda wajibi ne mutum sai ya yi wanka kafin ya yi sallah akwai abubuwan da malam bai zana ba da wane da wane ne nan malam ya zana janaba ko ya zana jinin al'ada ko sannan ya biyo baya da jinin biki jinin haihuwa guda uku malam ya kawo akwai waɗansu malam wanda bai kawo ba wanda su ma wajibi ne mutum sai ya musu wanka da mine da mine ne a wankan gawa ko akwai shi shiga musulunci yawwa abu biyu ne malam bai kawo su ba malam bai kawo su ba duk lokacin da aka ce yau mutum ya mutu shi ma wajibi ne sai an mishi ne sai an mishi wanka ko wannan wankan gawan bai da bambanci da wankan al'ada da ake yi shine ne sai an yi arwalla shi ma dai haka ake ma mutum idan ya rasu sai mutumin da ya karɓi musulunci shi ma dai wajibi ne sai ya yi wanka yadda kenan malam bai kawo su ba nan amma akwai hadisin hadisin abi huraira wanda yake cewa lokacin da sumama alhanafi lokacin da aka rike shi manzo Allah ya umarce shi da yayi wanka bayan haka manzo Allah yake cewa laqad hasna islamu akhikum manzo Allah yake cewa tabbas musuluncin dan uwanku ya kyautata kenan nan ma dalili ne akan duk wanda ya musulunta wajibi ne sai ya yi wanka shi ne ake cewa wankan tuba ko a hausa aka ke cewa ko dole sai mutum ya yi wanka haka wankan gawa shi ma dai manzo Allah ya umarta da wanke diyarsa Zainab bintu rasulullah ɗaya manzon Allah lokacin da ta rasu manzon Allah yana tsaye a kofar ɗakin aka wanke ta a dai lokacin da likawanin ma da aka sa mata manzon Allah a hannun shi shi yake yankawa ya meko ya ce a sa kaza ya meko ya ce a sa kaza ina nan duk dalili ne akan cewa wayannan abubuwa ne guda biyar wanda wajibi ne sai an yi wanka na farko akwai janaba ko na biyu akwai jinin al'ada na uku akwai nifasi shine jinin aihuwa na hudu akwai lokacin da mutum ya musulunta ko na biyar wankan gawa wayannan su ne wanka guda biyar wanda a musulunci wajibi ne mutum idan ɗaya ya same shi dole sai ya yi wanka mutum shi ke ma kanshi wankan gawa in wuce ake ko amma wayannan sauran mutum shi zai yi da kanshi ko ko akwai gawar da take ma kanta wanka babu ko ko mutum yana iya yi kan ya mutu ya ce in na mutu da wanka na yana yi wa bai yi wa ko to wannan na ƙarshen kenan shi wannan sai an ma mutum amma wayannan guda hudun wajibi ne mutum dole sai ya yi su kafin yayi sallah sai gaba ta gaba mala yake cewa wa man ra'a fi manamihi ka annahu yujami wa lam yakhruj minhu mani mala yace fala shay alai mala yace wa man ra'a fi nawmihi fi manamihi duk wanda ya gani a cikin barcinsa misali kana barci sai kai muhulkin cewa kamar kana jima'i da wata mata shine wa man ra'a fi manamihi duk wanda a cikin barcin shi ya ga kamar yana jima'i da wata mata sai mala yace wa lam yakhruj minhu shay' ko kuma walam ya khuruj minhu maniyu sai ya zama to mani bai huto mishi ba malai ce fala shay'a alai wannan mutum babu komi a tattare da shi misali mutum ne yana barci sai ya mafarki kan cewa kamar yana jima'i da wata mata kamar ya saru da wata mata misali yanzu da ya holka bayan ya holka sai ya gani babu mani a cikin shi malai ce fala shay'a alai babu komi akan shi kawai arwalla zai je ya yi sallah ba tare da sai ya yi wanka ba mun shi na farko na biyu ma da ce wa man waje da fi saubi duk wanda ya samu a cikin kayan samaniyan ya bisan ya ga wani mani wanda yake ya bushe a cikin tufarsa la yadri mata asaba bai san ba wani lokaci ne wannan maniyin ya same shi mala yace irtasala wa adama salla min akhir nawmi min akhir nawmatin nama fihi sai ya zo ya yi wanka ya sake yin sallar shi ta ƙarshe wadda ya bayan wanka bayan barcin shi na ƙarshe ne misali hukunci biyu ne mala ya kawo anan hukunci na farko mala ya ce duk wanda ya yi mahulki yana cikin barci sai ya ji kamar ya sadu da wata mata amma da ya tashi ya leƙa tuwa shi ya leƙa jikin shi babu komi a jikin shi babu mani babu wani komi a jikin shi anan mala ya ce babu komai akan shi fala shayya alai idan ya tashi kawai ya arwala ya je yi sallah ba sai yayi wanka ba na warko kenan ko na biyu kuma sai mala yace amma kuma wanda ya ga bushashshen mani a cikin kayansa an gane bai san ba yaushe wannan maniyin ya same shi mala yace iktasala sai je yayi wanka bayan yayi wanka wa adama salla min akhiri nawmatin da mafi sai ya sake sallatar abin da ya sallata bayan barcin shi na ƙarshe kamar yadda na bada misali da harko mutum ne ya barci bayan sallah asuba da ya barci bayan sallah asuba sai ya tashi ya shiga sha'anin shi da ya tashi bai sani ba cewa ya yi wani abu an fahimta yanzu lokacin azahar ya yi arwalla ya azahar bayan azahar bai barci ba lokacin la'asar ya yi arwalla ya la'asar sai da ya ƙi da sallar la'asar bayan ya da sallah sai ya ga bushashen mani a cikin kayansa to mala ya ce a nan sai ya leka ya gani wani barci ne na shi da ya na ƙarshe a misalin da muka bada muka ce barci bayan sallah asuba ko kenan bayan sallah asuba sallah nawa ya yi azhar ya yi da asar ko mala ya ce to sai ya zo ya sake wannan azhar ɗin a lokacin nan sai ya je ya yi wanka bayan ya yi wanka ya sake azhar ya sake la'asar an fahimta an gane misali hannu ya yi barci bayan la'asar bayan asuba sai ya zo ya yi sallah bayan azhar an gane da ya sallah bayan azhar allo sai ya yi barci bayan azhar kayan la'asar an gane bayan ya tashi daga wannan barcin bayan azhar sai ya je arwalla ya yi sallar la'asar bayan la'asar sai ya ga mani a cikin kayansa ya zai la'asar kaɗai zai saki ba san muku an fahimta an gane zancen an gane yanzu idan muka ɗauka hukuncin a hili yake kawai abin da za ka sa a kanka idan mutum ya gama niyya a cikin kayansa bai san ba lokaci ne wannan maniyin ya fita daga cikin shi sai ya tuna yaushe ne ya barci na ƙarshe idan bayan barcin shi na ƙarshe ya yi wata sallah bayan ya tashi daga wannan barcin kawai wannan sallar dai ita kaɗai zai sake kawai sai ya je ya yi wanka ya sake wannan sallar ita kaɗai in sallah biyar ya yi misali kayan asuba ne ya barci da ya tashi daga barci kayan asuba ya yi asuba da ya sallah asuba ko bai barci bai azhar bai barci bai la'asar bai barci bai magarba bai barci bai isha sai bayan isha sai ya ga mani a cikin kayansa malai ce wannan ma hukuncin shine wayannan sallolin guda biyar gabaki ɗayan su zai sake su saboda barcin shi na ƙarshe shine kahin sallah asuba an fahimta ina wannan shine hukuncin nan hukuncin ba ya taƙaita ba ga namiji kaɗai an gane mace tana wutar da mani ko bata wutar da mani mace tana wutar da mani mace ko ba ha wala ismail haka ne mace tana wutar da mani ko bata wutar da mani ha bari mu karanta hadisin ummu sulaim take cewa qalat ya rasulullah take cewa ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haq fa hala 'ala al-mar'a ghuslan idha ihtamalat take cewa ya ma'aikin Allah shi a harka addini a harkar tambaya babu kunya haka ce ma manzon Allah kayan sai tambaya ko sai ta ce fa hala 'ala al-mar'a ghuslan idha ihtamalat shin idan mace ta yi mafarki na sha'awa wajibi ne ta yi wanka sai manzon Allah ya ce mata na'am idza ra'at al-ma manzon Allah ya ce i idan ta ga ruwa wani irin ruwa mani kenan ko to wannan shi kenan mace ma za ta iya maholki idan ta yi maholki kuma ya zamanto mani ya hutar mata kuma wajibi ne sai ta yi wanka an gane kenan hadisin wannan wanda take tambayar manzon Allah manzon Allah ya ce mata na'am idza ra'at al-ma manzon Allah ya ce i idan ta ga ruwa kenan hukuncin ta ɗaya namiji ko namiji ma muka ce idan ya ga mani ko sai ya yi wanka ko nan ma manzon Allah ya ce idan ta gani ita ma sai ta yi wanka ko amma idan ba ta gani ba hukuncin ɗaya ne da hukuncin namiji an gane kenan wannan hadisin yana mana bayani ne akan wajibi ne da duk mutumin da a cikin barcinsa ya yi maholki idan ya tashi ya ga ruwa mace ce ko namiji ya ga ruwa a gabansa wajibi ne sai ya yi wanka an gane amma idan ya tashi ya ga babu komi wannan ba sai ya yi wanka ba hukunci na biyu idan mutum ya ga mani a cikin tufarsa bai san ba wani lokaci ne ya fita daga cikinsa wannan sai ya kaddara barci shi na karshe da ya yi wata sallah ce ya barci shi na karshe da ya yi kenan sai ya sake wannan sallar an gane kenan idan ya zamanto ya shahilci lokacin da wannan abin ya same shi kawai kina wani lokacin sai ya leka barci shi na karshe sai ya sake sallatar abin da ya yi haka shi ma umar ɗan khattab da rana su tabbata a gare shi wani lokaci ya yi sallah asuba bayan ya yi sallah asuba haka bayan haka sai ya ga sai ya ga mani a cikin kayansa sai ya zo ya wanka ya sake wannan sallah da ya sake da ita ce sallah asuba a lokacin nan barcin shi na karshe shine kayan sallah asuba bayan ya yi sallah asuba Umar bin Khattab sai ya ga mani a cikin kayansa a lokacin nan sai ya dawo ya wanka ya sake sallah asuba kenan kawai nan hukuncin da zamu dauka anan shine kawai a takaice duk mutumin da ya yi barci bayan ya yi barci a cikin wannan barcin nasa sai ya yi maholki da ya yi maholki misali maholki ya yana jima'i da wata mata da ya tashi bai gama ni a jikinsa ba ko kuma ita ma mace ta yi maholki ana jima'i da ita da ta tashi bata ga komai a jikinta ba wannan babu komai akan ita babu komai akan sa an fahimta wannan na fari kenan na biyu idan kuma mutum ya tashi sai ya ga mani a cikin kayansa sai ya kaddara barcin shi na ƙarshe sallar da ya bayan barcin shi na ƙarshe kawai ita zai sake ya wanka ya sallata abin da ya wannan shine hukuncin ya wuto an fahimta ha aha idan dan sallah ka tabar shi dan ka sallah tabar shi eh akwai akwai maganganun malamai akan idan an yi an yi tsoron hutan lokaci ana iya yin sallah haka amma dai gaban mun zo bayani za mu zo babin taimama in mun zo akan taimama za mu bayani akan shi duk da cewa akwai malaman da suka tai akan cewa kawai wajibi ne sai mutum ya yi wanka kawai ka hanyar sallah wanda akwai malaman da sun shaddada mu akan ko mun san yadda ake idan idan mutum ya samu kanshi cikin janaba dole sai ya yi wanka kenan dukkanan dai zamu zo zamu zo bayani akan su sai gaba ta gaba malaka cewa fara'idul ghusl sai farlan wanka abubuwan da suke wajibi akan mutumin da zai yi wankan al'ada kenan can mun yi bayani na harko mun yi bayani akan abubuwan da suke wajibi a musu wanka ko na harko muka kawo mani ko na biyu muka kawo jinin al'ada ko na uku muka kawo jinin biki ko muka kawo wanda ya musulunta ko muka kawo wankan da za ma wankan gawa gawa da tarsu ko wannan sune abubuwan da ake ma wanka ko to yanzu bayan haka malam bayan malam ya gaya ma cewa ga irin abubuwan da ake ma wanka yanzu malam zai ma bayanin yaya ake yin wanka shine malam yace faslun fara'idul ghusl arba'a yace farallan wannan wankan sune guda hudu na farko malam yace an-niyyatu inda shuru'i kun gani niyya ta zo ko na farko malam yace niyya kafin mutun ya fara sai malam yace wal fawu da gaggautawa waddal da kuma cuda jiki wal umum da kuma sanya ma jiki gabaki ɗayan shi ya zamanto dukkan jiki shine at-ta'mim dukkan jiki ya zamanto ruwa ya shaye su kenan nan malam zai mana bayani ne akan abin da yake wajibi akan mutum mutumin da zai yi wanka na al'ada sai ya yi su gabaki ɗayan su idan mutum bai yi su ba wankansa bai ba na farko can bayan mun yi bayani akan cewa duk wanda ya zo ya yi wanka bayan ya ida wankan shi kawai ya yi wanka don ya ji daɗi yanzu bayan ya ida kawai ya ce ya wannan wankan ya maida shi wanka na al'ada muka ce bai yi ba ko saboda babu niyya ko kenan na farko nan malam ya kawo niyya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bin niyyat ko wa inna mali kulli mar'in ma nawa mu sani cewa lalle ko dukkan ayyuka ga baki ɗayan su bisu inganta bisu karbuwa sai da sai da niyya kyakkyawa kenan wajibi ne idan mutum zai yi wanka na al'ada dole sai yayi niyya akan wani irin wanka ne zai yi kuma mala yake bayani akan cewa niyya a yaya ake yinta mala yace mahalluha alqalbu ko sai yace wa talaffuz wa talaffuz biha bid'a amma furci da ita kace zan yi niyyar yin wanka na al'ada wannan bid'a ce akwai irin niyya da mutane suke yi na al'ada mutum zai yi sallah sai ya ce Allahumma inni nawaitu ko ko Allahumma inni nawaitu salatu zuhur ko ko kuma mutum ya ce Allahumma inni nawaitu ghusl wannan duka bid'a ce kawai abin da yake mahalluha alqalb kawai a zuciya ne zaka yi Allah ne zaka ma Allah da zaka ma ya san abin da yake cikin zuciyar mutum ko can mun karanta Allah ya ce in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamu Allah abin da yake cikin zakan kirshen mutum kun bayyana shi ko kun sanar da shi Allah ya sani kenan dai niyya a rai ake yin ta a zuciya ake yin ta ba furcin ta ake ba sai na gaba mare yace wa ta'mimul jasad shine a cuda jiki ga baki daya lokacin da za a yi wannan wankan kenan shine wa in kuntum junuban fattaharu nan fattaharu shine a cuɗa jiki ga baki daya shi zaman to ko ina ruwa ya samu shine ai mala yace ai ai fahtasilu wa haqiqatul iktisal huwa gusul jamil ada haqiqanin wanka shine mutun ya wanke gaban shi ga baki daya sai gaba ta gaba mala yace addalku shine cudawa ko hadisin Aisha yarda Allah tabbata gare take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allama halgusla ta ce lalle annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wani lokaci ya karantar da ita yanda ake yin wanka ta ce sun ma'amara sannan ya umarce ta an tadlika ta cuɗa jikinta ga baki ɗaya wata tabba biye da ha kulli shai ta bi da hannunta dukkan jikinta ga baki ɗaya ya zamanto ko ina ruwa ya taɓa hallo hadisin abi huraira shi ma da yake bayani akan cewa lokacin da mutum zai yi wanka wajibi ne tsatsaife gashin shiga baki daya ya zama to ruwa ya shiga mi ya shiga cikin cikin kan shiga baki daya haka idan muka dauka alfauru shine mutum ya gaggauta ko yayi saurin yin wanka lokacin da mutum ya fara ba a so ka wanke guri kaza kuma ka shiga wani aikin ka daban sai daga baya nan ya bushe sannan ka dawo ka wanke na a'a kawai alfawru ana so ya zamanto an yi shi da gaugawa kawai lokacin da ka fara wannan wankan wajibi ne daga ka fara shi ka yi gaugawa ka yi abin da yake gabanka idan muka ɗauka wankan wannan da mutum zai yi kala biyu ne ko akwai wankan da mutum zai yi shi da arwalla ko sai mutum ya zo ya yi arwalla ko na farko zai mutum zai zo ya yi arwalla irin arwalla ta sallah bayan ya yi arwalla ta sallah sannan ya fara zuba ruwa a gefen shi na dama kamar yadda manzon Allah yake yi an gane sannan gefen shi na hagu sannan ya samu jikin shi tun daga sama ya sama jikin shi gaba kiɗe ruwa na biyu idan mutum ya niyya kawai yana iya ɗaukar ruwa ya kwarara a jikin shi gaba ki ɗaya wannan yayi wankan al'ada ya ida wannan yayi wanka na ibada afwan an fahimta an fahimta bambancin su na farko mutum zai yi arwalla idan mutum ya yi arwalla sai ya bi jikin shi gaba ki ɗaya da ruwa ya zamanto dukkan jikin shi ruwa ya taɓa na biyu kuma kawai niyya ce mutum zai yi sai ya zo ya kwara ruwa a jikin shi gabaki daya amma da sharadin dukkan gaban jikin shi dukkan jikin shi ruwa ya taba wannan shine ake ce ma wanka na ibada wannan wankan bai da bambanci ga wanda janaba ta same shi yi shi ga wanda ta ida wankan al'ada ida jinin al'ada da wanda ta ida wanka na biki da wanda ya shiga musulunci wannan wankan shine wankan juma'a kuma kuma shine wankan idi an fahimta kenan wannan wankan shine kawai mutum wanne zai yi idan za ka yi niyya ce za ta bambanta su wankan mi za ka yi wankan janaba ne zan yi sai in yi niyya wankan janaba ne janaba ta same ni zan yi wanka wannan shine mutum sai ya yi niyya an fahimta mace ce za ta yi wanka bayan ta kare al'ada sai ta yi niyya wankan al'ada ne za ta yi bayan ta kare jininta na al'ada za ta yi wankan ibada wannan shine amma dai ba bambanci tsakanin wancan da wannan kawai kenan idan muka ɗauka farallan wannan wankan na farko akwai niyya ko na biyu akwai alfauru a gaggauta yi ko na biyu akwai cudawa ko na uku na uku kai akwai cudawa na hudu akwai gama jiki gaba ki ɗayan shi da ruwa an fahimta an fahimta kenan wayannan sune abubuwa guda hudu wayanda suke farlai na wanka wayanda sune wajibi akan duk wanda zai yi wanka sai ya kula da wayannan abubuwan idan kuma ya zamanto babu ɗaya daga cikin wayannan wankan mutum bai ba akwai gabar da zamu zo idan mutum ya bar ɗaya daga cikin wayannan farlan ko da yayi wanka yayi sallah akwai inda malai yake bayani akan cewa dole sai ya sake wannan sallar tashi kenan muri akwai niyya duk wanda yayi wanka ba tare da niyya wanka shi bai ba duk wanda ya zo yayi wanka ba tare da cuɗa jikin shi ba gabaki ɗaya bai da wanka mutum yayi wanka bayan ya ida a bayan shi ko kuma a wani jikin shi wani guri ruwa bai taba ba inda dai muka yi bayani akan gaban alwala ko irin shi dai amma a gurin wanka ya zama to hannun mutum ne ko kuma bayan mutum ne ruwa bai taba ba wannan akwai gabar da mala yake bayani cewa ko mutum ya yi sallah ko wata sallah ce sai ya sake sallah sai ya sake wanka ya sake wannan sallah kenan wajibi ne duk wanda zai yi wanka na al'ada sai ya kula da wayannan abubuwan gabaki daya kuma idan muka dauka abinda malamai suke bayani akan asalin wannan wankan shine asalin shi shine mutum ya watsa ruwa a jikin shi gabaki daya ya zama to dukkan jikin mutum ya taba mi ruwa ya samu ruwa a dukkan jikin shi wannan shine wanka kamar yadda muka bayani a farko kenan wanka zai zama to idan mutum zai wankan al'ada wanka na ibada na farko niyya ko na biyu gaggautawa ko na uku cudawa ko na hudu shine ta'mimul jasad shine dukka ya zama to dukkan jikin mutum ya zama to ruwa ya taba wannan jikin mutum gabaki dayan su kenan wayannan sune sune farle na wanka kenan a gurguje abinda muka dauka yau shine abubuwan da ake ma wanka na farko malam yace janaba na biyu malam yace macen da ta ida al'ada na uku macen da ta ida jinin aihuwa shine shine jinin biki na hudu akwai mutumin da ya da ya kafirta da mutumin da yake kafiri ne yau ya musulunta sai yayi wanka da kuma wankan gawa ko akwai wankan juma'a duka ɗaya ne shi ma an gane duk da ma wankan shuma mustahabbi ne ba wajibi bane an gane wanka idan za ta yi idi shi ma dai mustahabbi ne duk da ma wasu malamai sun ce wajibi ne a gaba za mu zo muka zo salatul juma'a amma dai nan abin da yake wajibi anan sune wayannan wanda malam ya zana na farko janaba jinin al'ada jinin bi wayannan sune wayanda malam ya zana wajibi ne sai an musu wanka kayan mi kayan ai sallah sai malam ya ma bayanin idan mutum ya gama ni lokacin da ya tashi daga kwana dole zai yi wanka ko idan kuma mutum ya yi mafarki ya tashi bai ga komai a cikin shi ba bai yin wanka an fahimta sannan mala ya gaya mana ga farallan wannan wankan farallan wannan wankan su ne da niyya da gaggautawa da cuɗa jiki da gama jiki ga baki ɗaya da ruwa wa'annan su ne su ne farallan wannan wankan an fahimta akwai tambaya ko mu ci lokacin nan ya ƙare ha ban ban fahimta ba Mm. Mm. shine ma da yace kawai sai ka leka barcin ka na karshe da kai wannan barcin da mutum ya na karshe wata sallah ce bayan barcin shi na karshe ita kadai zai rama ko da kuma ya zamanto wannan manin na shi ne ka fahimta ko da ya zamanto wannan maniyin na jiya ne anan hukuncin da malam yake magana shine kawai zai zo ya rama sallar shi ta karshe bayan barcin da ya na karshe kamar yadda muka yi bayani idan ya zamanto barcin shi ne bayan azhar kawai bai bayan la'asar ya gani kenan sallar la'asar kadai zai saki idan bayan la'asar ne bayan la'asar ne ya gani barcin shi na karshe shine bayan asuba zai sake azhar da la'asar kenan barci na karshe shine mutum zai zai sake ma abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan gabaki daya abinda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa